الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الخميس قوم شاديا قوتا الجماد الأولى shekarun hijira 1440 daidai ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan ɗaya shekarun miladiya 2019 a ci gaba da karatunmu na littafin al-muqaddimatul iziyya ta abul hasan al-manufi ash-shadhili al-maliki rahimahullahu ta'ala a cikin fiqhun mazhabar malikiyya yau za mu tashi ne a sabon fasali fasalin da malai ya ce faslun yu'fa an yasiri dami mutlaqan a'ni sawa'un kana dama haidin aw nifasin aw maitatin ra'ahu fi salati aw kharijaha min jasadihi aw ghairihi wa yasiri alqayhi was-sadidi wannan fasali shi kuma zai yi magana dangane da abubuwan da shari'a ta kawar da kai ta yi rangwame a kansu daga cikin ababen da suke najasa ne domin karatunmu na baya mun yi karatu akan al'ayan annajisa abubuwa na najasa to wannan najasar akwai waɗansu abubuwa da ba yadda aka iya ko dai saboda ta'amuli da su a koda yaushe irin tufafin abinan mahauci suna cewa ko irin tufar mace mai shayarwa kullum ana cikin yi mata fitsari da kashi ta wanke ta yayyafi ta yi waye halin da take ai mata tumbuɗi still kuma do to a irin wannan yanayin yanayi ne na wato rayuwa a cikin wani abu na najasa wanda kuma yana nan a yaushe ana tare da shi idan aka ce ba a bukatar najasa duk karancinta babu abuwa ba rangwame to waɗansu za su shiga cikin wahala matsananciya irin wacce kuma shari'a bata kallafawa bata dora bawa ba idan aka ce mahauci kowace sallah sai ya koma gida yayi wanka ya canza riga yayi sallah to kaga an saka shi cikin wani tsanani da sauran masu sallah ba su shiga cikin irin wannan tsanani ba shi ita kuma shari'a ta zo ne ta ma kawar da tsanani ta zo da sauki yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr Allah yana son ku da sauki ne baya son ku da me baya son ku da wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithtu bil hanifiyati samha nazo muku da wato mai kyakkyan tafarki mai saukin bi mai saukin dokoki don haka musulunci siffarsa ce rangwame laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salah annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ban da gudun kanna matsawa al'umma ta tsananta musu ba da na umarce su da yin shiwaki a lokacin kowace sallah wannan ya nuna kullum musulunci yana gudun abin da za a samu mai tsanani a cikinsa kamar yadda Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa shi mai tausayi ne mai son sauƙi wannan al'ummar لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم to wannan yasa malaman fiqhu sai suka bude wannan shafi wanda galibi zaka samu musamman fiqhun malikiya idan suka yi bayani akan suka yi magana akan abubuwa na najasa to kuma suna bude wannan shafi na magana akan abubuwan da aka yi rangwame dangane da su malam yace yu'fa an yasiri dami ana yin afuwa dangane da jini ɗan kaɗan mutulakan malam yace saki ba ƙaidi kowane irin jini ne shine abin da yake nufi da mutlak saki ba ƙaidi kowane irin jini ne a'ani shi da kansa yanzu zai zai gaya maka me yake nufi da itlaqin da yayi a'ani yace ina nufin da nace mutlaqan din ina nufin sawa'un duk ɗaya ne kana dama haidin jinin nan na haila ne au nifasin ko jinin biki ne au maitatin ko jinin mushe ne ra'ahu fi salati a cikin sallah ya ga jinin au kharijaha ko sai bayan ya fita daga sallah min jasadihi a jikinsa ne ya gani au ghairihi ko ba a jikinsa ba a wani jikinsa ne wato tufafinsa don haka wannan mala ya nuna maka cewa duk ɗaya ne ba bambanci wanda waɗannan abubuwan da malam ya faɗa a ishara ce zuwa ga ɗan saɓani da ake da shi tsakanin malamai musamman dangane da irin jinin da da ya bayyana ɗin malam ya ce duk ɗaya ne jinin haila ko na biki ko na mushi waɗannan jini guda uku da malam ya kawo akwai malamin da gaba ɗaya jini ukun nan ba su yi musu sauƙi ba suka ce ba wani sauƙi dangane da jini idan na haila ne hanyar fitsari ya biyo haka idan na biki ne haka idan na mushe ne asali dama najasa ce daga najasa don haka wannan suka ce babu sassauci akai amma jinin ciyo da ya fashe a jinin wani mai ciyo da ya taba wani ko ya taba kayan wani ko shi kansa wanda ya ji ciwon to irin wannan jini wanda ba ta mafitsara ya fito ba irin wannan jini wanda ba daga jikin najasa ya fito ba shine kadai najasar to irin wannan jini suka ce shine kadai ake iya yin afuwa a kansa to amma zance mai inganci shine zancen da malam ya zo da shi din cewa jini duk jini ne ba zancen la'akari da cewa daga ina ta ina ya fito duk jini sunansa najasa sawa'un a jikin rayaye ya fito ko a jikin matacce sawa'un na haila ne ko na ciwo ne duka wannan sunansa jini kuma najasa ne kamar da alkur'ani ya tabbatar audaman masfuhan ko jini mai malala amma da malan yace yu'fa anil yasiri min ana yin afuwa dangane da ɗan kaɗan, to wannan afuwar ta shafi dukkan jinanan da muka ambata bata keɓanci wani jini ban da wani jini ba sannan malam ya ce ya gan shi ne a cikin sallah ko a wajen sallah tun da dai abu ne da za a afuwa a kansa to ko mutum yana sallah ya gan shi ba zai bata sallarsa ba tun da ɗan kaɗan ne da ana iya kawar da kai ko da ma a ce bai fara sallah da shi ba ya gan shi zai iya sallarsa da shi tun da an kawar da kai sannan haka malam ya ce a jikinsa ya gani ko a wani jikinsa abin da yake nufi da wani jikinsa mun sani kawar da najasa a gurare guda uku ne ko jiki ko tufafi ko gurin sallah da haka abin da malam yake nufi da waninsa a nan za mu fahimta da ya kawo guda ɗaya ya ce a jikinsa ne ko a wani jikinsa wani jikinsa zai zama mai kenan tufafinsa ko wurin da yake sallah ya ga jinin malam ya ce wa yasiril qaihi da ɗan kaɗan ya ɗiwa wasadidi da kuma surkamaki wasu sukan ce asadid ruwan ciyo to duk dai layinsu ɗaya wannan su ma ana afuwa ana rangwame to kamar yadda uh, muka ambata cewa wannan duka ababi ne na me ababi ne na sauƙin da shari'a ta zo da shi to sai malam ya tafi zuwa ga ambatan ɗan kaɗan ɗin domin za ka iya tambaya ka ce to wane irin jini ne kaɗan wane irin wace irin ɗiwa ce kaɗan sai malam ya yi ƙoƙarin fayyace maka abin da ake nufi da kaɗan ɗin sai ce wal yasiru abin da ake nufi da ɗan kaɗan ɗin ma duna dirhami madunar dirhami shine abin da ya yi ƙasa da girman dirhami girman jinin da ya yi ƙasa da girman dirhami ya ce walmuradu bi dirhami abin da ake nufi da dirhamin kuma albaghaliyu dirhami da ake ce masa albaghali ai malam ya ce abin nufi da albaghaliyu adda'iratul lati takunu bi batin zira'i min albaghl wata ‘yar ƙawanya wacce take kasancewa a cikin zira'i a cikin zira'i na alfadari ƙafar alfadari gwiwar alfadari akwai ɗan kwabo haka akwai ɗan rawun wajen ya koɗe to wannan shi suke cewa a dirhamul bagli a yadda malam yake yake ƙoƙarin yin sharhi tare da cewa asali dirhami an ce dirhami ba wannan da malam yake faɗa koɗaɗɗen wuri da ke jikin ƙafar doki shine dirhami ba dirhami ko rigwa da kun san me dirhami to idan ya bashi a dirhami kaɗai ya ce dirhami an saba a cewa wannan gurin na doki ko na alfadari an saba a cewa wurin dirhami wannan ya sa malamai waɗansu suka ce abin da ake nufi da dirhamin nan fa na girman jini dirhami dai na, na kuɗi na au wasu suka ce a ba dirhami na kuɗi ake nufi ba dirhami na wato jikin alfadari ake nufi to sai shi yasa shi malam ɗin sai ya ware maka ya ce abin da yake nufi da dirhami shine albagali shi kansa da ya ce albaghali ɗin akwai addirhamul baghali wanda kuma ba wannan wadda malam ya faɗan shi ake nufi ba an fahimta yawa akwai addirhamul baghali wanda wani wani sarki bafarisi shine yake kera irin wannan dirhami ana ce masa ra'su baghl sunan sarkin ra'sul baghl don haka sai aka danganta irin wannan dirhamin zuwa ga sunansa aka ce albagali sai wasu idan an ce addirham albagali sai su mayar da ma'anar zuwa ga wancan dirhamin shi ma dai kuɗi ne amma an ce masa albagaliyu ba wai na alfadari na kafar alfadari ba a albagaliyu wanda wancan sarki abin ra'asul bagl yake yake kerawa yake yake bugawa waɗansu kuma suna kiransa da dirhami suna nufin dirhami dai irin wadda aka yi amfani da shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon girmansa da lokacin abubakar da umar da sauransu wanda ba a tashi canza tsarin dirhami ba sai a lokacin abdulmalik ibn marwan a shekara ta saba'in da biyar bayan hijira kamar yadda ibn sa'ad ya kawo cikin tabaqatul kubra cewa abdulmalik ibn marwan shine wanda ya fara yin karansi shi ne wadda ya fara ƙera kuɗi dirhami aka ƙera shi aka buga shi har aka yi zane a jikinsa to duka wannan malamai sun kawo su amma tunda malam shi ya karkata zuwa ga abin da yake nufi kuma ya faɗa to ba bukatar mu mayar da hankali zuwa ga waɗansu abubuwa mu faɗaɗa abin da dai malam yake nufi a nan da jini ɗan kaɗan ko ko ko diwa yar kaɗan shine girman ya zama ƙasa da wato kar ya fi ƙasa da dirhami dirhamin wanne dirhamin kafin zamanin abdulmalik ibn marwan ko dirhamin zamanin abdulmalik ibn marwan ko dirhamin ra'asul baghl wani dirhami ko kuwa dirhami wanda yake a wata alama koɗaɗɗen wuri da ke jikin gwiwar alfadari sai malam ya zaba maka wannan na ƙarshen yace shi abin da yake nufi kenan wanda kuma galibi mazhabar malikiya idan sun ce dirham ad-dirhamul baghli shi suke nufi shi yasa da yace maka al-baghliyu kar hankalinka ya tafi zuwa ga wani dirhamin daban sai yace ai ad-da'ira yana nufin wata wannan wannan da'ira wato ƙawanya allati takunu bi batin zira'i wacce take kasancewa a cikin wato zira'i min al-baghl na alfadari to abinda mala yake nufi anan shine jini idan yawansa bai wuce girman girman wannan wannan dirhami ba ko ko diwa ko sauransu idan girmansa bai wuce duk abin da yake najasa ne mai kwaranya idan yawansa bai wuce bai wuce wannan wurin ba ko tumbudin yaro a jikin a jikin tufafin mai shayarwa ko amai idan yawansa bai fi girman wannan wajen ba wala Allah kuma kawar da shi akwai nau'in wahala a ciki to babu laifi dan an yi sallah da shi musamman wanda ya sallah sai ya ga sai ya gani bayan ya idar da sallah wannan babu wani abu a ciki ko wanda ya riga ya shiga sallah sai ya gani wanda kafin ya shiga sallah ya gani in yi sallah haka tunda an yi afuwa babu komai amma kuma ai don an ce an yi afuwa ba shi yake nuna cewa kuma kar a wanke ba da aka ce an yi afuwa ba nuna cewa an ce kar a wanke a'a ai mustahabbi ne a wanke din mustahabbi ne a wanke an so mutum ya wanke din amma abin da ake so ka fahimta anan shine ana gudun ya zama an sa ka cikin tsanani da wahala wanda ya haura asalin wahala da tsanani ta shari'a to a lokacin da ya zama ba tare da kai ba wannan tsananin to za ka bi abin da shari'a take so yana nan fa a matsayin sa na najasa afuwa akai don haka abin da shari'a take so shine a wanke to idan ya zama babu tsanani tare da kai akwai kuma damar wankewan to ka wanke shine abin da shari'a take so malam yace wa an asadid dummali hakan nan an yi rangwame dangane da wato gurbin maruru idalam yunka idan ba a tatse shi ba ai lam yu'sar shine fassara waye in yace maka ai ko yace a'ani to yana fassara maka bayani eh yace an yi rangwame game da gurbin maruru gurin maruru shine shine shine addumman idza lam yunka idan ba a idan ba a tatse shi ba shi yasa ce ai lam yu'sab ma'ana ba ba a tatse shi ba duk kalma ɗaya ce fassara ta yi to abinda malam ya bambanta tsakanin gurbin alamar da kuma asalin ruwan idan an tatse shi maruru idan ba a tatse shi ba misali ya dan fuje da kansa yana dan yana dan digar da ruwa yana dan fitar da ruwa to wannan za a yi rangwame saboda wanda yake da irin wannan ciwo ba za ka iya raba shi da wannan abun ba ko ya sa abu ya goge zai sake fitowa to wannan fitowa da yake akai-akai din to akwai rangwame akai wannan fitowa da yake akai-akai to akwai rangwame akai don haka dan yana sallah yana fita wannan ba matsala amma da malai yace idan lam yunka idan ba a tatse shi ba to kaga idan aka tatse shi ya fito gaba daya ai yawansa ya fi girman dirhami da haka ba za a yi afuwa akan wannan ba in an tatse shi ya zuba akan tufafi to sai a kawar da shi ba za ba hali a ce za a yi sallah da shi a haka amma sauran abin da ya rage bayan an tatse wanda ɗan ruwan da yake fita a bayan an tatse an cire duka dattin da yake jiki kafin ya warke yana ɗan ruwa ruwa to wannan shi ma an shi ma ma'afu na anhu shi ma an yi afuwa dangane da irin wannan wa'an damil baragis malam ya ce hakan nan an yi rangwame game da jinin kudin cizo watinil matar da kuma taɓon ruwan sama caɓi na ruwan sama an yi rangwame dangane da damil baragis kamar yadda muka karanta a wancan sati a malikiya da jinin kudin cizo da irin jinin su kwarkwata na jasa ce sun ɗauke shi a matsayin damin masfo amma muka ce zance mai inganci jinin kudin cizo da jinin kwarkwata ba jini ne masfohi ba ba jini ne mai malala ba kuma ba ma jini ne da yake bin jijiyoyinsu ba jini ne wanda sha suka yi to amma sunansa jini jini duk yadda yake jini ne don haka yanzu anan zai zama wanda ya kwanta a shimfiɗarsa da kuɗin cizo ya ta birgima a kansu suka faffashe jikin tufafinsa akwai taɓar-taɓaran jinin da ya faffasa kuɗin cizo to wannan dan ya tashi sallar asuba yayi sallah wala Allah sai bayan ya idar ma ya gani ko sai bayan yayi ruku'u ya ga waɗansu wuraren to wannan duka ba damuwa jinin kudin cizo shi ma abin afuwa ne sannan haka abin cabi na ruwan sama idan an yi ruwan sama cabi da ake tafiya a cikinsa dole ba za a rasa ruwa ya koro najasa ta jika wurin ba da wuya ka samu cabi na ruwan sama shi yasa malam yace tinil matar cabin da ba na ruwan sama ba misali yanzu gindin famfo da ake ɗiban ruwa sai ruwa yake yake zuba a wajen wurin yayi cabi ai kaga in wurin ba najasa ne da shi ba kawai cabi ne ba a tsamanin najasa a wajen kawai dai ruwa ne yake zuba a wajen shi yasa ya cabe amma ruwan sama fa gudu yake in ya sauka gudu yake yana tafowa da me yana tafowa da da tarkace da abubuwa na, na, na, na kazanta da kuma najasa kamar yadda Allah ya bamu labari an zala mina sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala sailu zabadan rabiya fahtamala sailu zabadan rabiya wato abinan asail yana nufin nan wato magudanar ruwa magudanar ruwa sai ya ɗebo tarkace ya ɗebo datti wanda suka hau saman ruwan suka cudu suka bata shi to ruwan sama a al'adarsa yana tafiya da datti yana abinan yana, yana gangarawa da su to idan guri ya yi caɓi da ruwan sama to akwai zato mai ƙarfi cewa ruwan ya koro ƙazanta da najasa to idan mutum ya yi tafiya misali mai zuwa masallaci sai ya yi tafiya a cikin caɓin ruwan sama sai ya je masallaci sallah to an yi afuwa zai iya sallar shi ko da bai wanke kafafunsa ba dama mun riga da mun sani taka najasa baya karya alwala taka najasa baya karya alwala ko najasa ta taɓa mutum bayan yayi alwala ba za ta karya masa alwala ba in dai ba fitarwa yayi shi daga duburarsa ko daga gabansa ba don haka dan mutum ya je ya cire takalmansa ya shiga yayi sallah bai wanke kafa shi ba babu komai abin afuwa ne cabin ruwan sama mala ya ce wa in kanati la'adhiratu fihi ko da kuwa akwai akwai kashi a ciki illa an takuna najasatu ghaliba sai dai idan najasa ce ta yi rinjaye najasa ta yi rinjaye wato ruwan daga yadda yake tafowa dama daga najasa ne kamar a ce ruwan kwata hanyar tafiyar kuma sallaci hanyar kwata ce ruwan sama ya zo ya koro jinin kwata da komai na kwata ya gangaro shi sai ya zama hanyar cabin da za ku shiga na ruwan kwatan yake gangarawa ruwan sama yake gangarawa da shi ya wuce to wannan za mu ce najasar wajen tafi rinjaye sai ce sai dai idan najasar ta yi rinjaye in najasar ta yi rinjaye to anan mutum gabanin yayi sallah da kafar a haka sai ya wanke ta ba za a yi afuwa ba au yakuna laha ainun qa'ima ko kuma najasar ya zama tana da haƙiƙa bayyananna ainun anana nufin haƙiƙa tana da haƙiƙa qa'ima bayyananniyar haƙiƙa me bayyananniyar haƙiƙa cabi ne amma gashi kana ganin kashin nan caɓin ne amma ga kashin nan kana gani ga jinin nan kana gani to kaga wannan ainun najasati qa'im kaga wannan haƙiƙanin najasar yana nan a bayyane to sai malai yake cewa irin a halayen nan guda biyu babu afuwa a caɓin ruwan sama ko dai najasar ita ce take galaba ko kuma ga najasar an ganta ƙiru da muzu to a irin wannan yanayi ba za a yi afuwa ba sai a wanke kafa gabanin a abinan ko kuma a wanke abin da ya ja na tufafi in mace ce in mace ce sai ta wanke abin da ya ja ƙasa na tufafi saboda wannan caɓi wanda najasa ta yi rinjaye ko kuma najasa ta bayyana a cikinsa amma idan haka yadda muka saba ne caɓi kawai ba mu da rinjayen najasa kuma ba mu ganta ba to wannan an yi afuwa ba sai mutum ya wanke kafar shi ko ya wanke tufafinsa ko kuma idan wani abu ya wuce ya fatsa masa cabin mai babur ko mai mota ya fatsa masa cabin ba dole sai ya je ya wanke ba saboda wannan abu ne da aka yi afuwa a kansa duka wannan babi da malam yake magana kamar da muka ambata an gina shi ne akan sauƙaƙewa mai sauƙaƙe al'umma sauƙaƙewa al'umma almashakkatu tajlibu taysir wato duk sanda aka samu tsanani to tsananin yana jawo a samu mai a samu sauki in aka ce duk waɗannan abubuwan su ma ba a yafe ba ba a afuwa ba sai an magance su sai kaga mutane sun shiga cikin sun shiga cikin wahala to shi yasa sai ya zama wannan babi ne da aka bude rangwame manzo sallama shi ya bude babin rangwame wata rana aka ake tambayan sa dangane da mutumin da yana sallah sai yana jin kugi a cikin sa sai yana jin kamar wani abu ya fita ta duburarsa sai ya ce la yansarifu hatta ya sama'a sautan au ya ji darihan ya ce ba zai bar sallarsa ba har sai ya ji sauti ko ya ji wari wayin kana wannan ya fi bayyana a matsalar yaƙini da shakka to amma idan ka dubi matsala ta mashakka da tasiri ma har yanzu wannan hadisin zai shiga me yasa aka ce wanda idan yana jin kugi a cikinsa ko yana jin kamar wani abu ya fita kar ya bar sallah sai ya ji wari ko sai ya ji diri ya ji ƙara saboda sirrin da ke ciki shine idan ya biye hakan ɗin zai wahala zai zama yana sallah idan ya ji wannan sai ya fita ya ɓata sallar ya sake alwala ya zo yana yi kuma du ya sake ji kaga wannan an shiga wahala an shiga ɗawainiya yana yi wa shaiɗan gata alhalin shaiɗan ne ke sa shi wannan abu to bisa la'akari da haka sai ya zama shi an masa afuwa sai ya zama dukkan wadda yake da halayya irin tasa na shakka a jin abinan a jin fitar tusa ko jin ko ko fitsari ko rashin kammalawar fitsari duka sai ya zama hukuncin su daya kawai ya ci gaba da abin da yake yi ba zai koma baya ba saboda akwai wahala a ciki da sauran masu jinyar shakka da kuma sauran masu jinya irin na yoyo ko yoyon fitsari ko yoyon bayan gida ko kuma ita kanta tusar bata motsi kaɗan sai ya fidda iska motsi kaɗan sai ya fidda iska to irin wannan duka saboda gudun wahalarwa alwala ɗaya zai yi sallah ɗaya zai yi ba zai sake alwala ba duk abin da ya biyo baya ba zai kuma bar sallarsa ya sake wata ba duk abin da ya biyo baya amma duk sanda zai yi sallah zai yi mata alwala zai yi tsarki alwala abin da duk ya biyo baya ba zai biye shi ba har sai ya idar da sallarsa saboda sauƙaƙewa faslun malam yace sabon fasali fara'idul wudu'i sab'atun farillan alwala bakwai ne da farillan alwala da sunnoninta da musahabbanta in yayi wudun mu karance su ba tare da tsawaitawa ba saboda mun yi ahalari mun yi ashimawi don haka ba bukatar sai gwargwadon abin da malam ya zo da shi wanda da ba mai magana a kai ba farillan alwala malam ya ce guda bakwai ne al'ula farilla ta farko anniyatu niyya wa hiya alqasdu bil qalbi niyya kuma ita ce nufi a cikin rai ba da baki ake faɗan niyya ba wa yanwi bi qalbihi inda ghasli wajhihi malam ya ce sai yayi niyya a zuciyarsa yayin wanke fiskarsa fardal wudu'i sai ya niyyar faralin alwala aw raf'al hadathi ko niyyar dauke hadasi aw istibahata ma kana al hadathu mani'an minhu ko kuma halatta abin da hadasi yake hana a yi shi wannan sabuwar magana ce mun wuce maganar niyya a zuci take ba a yin ta harshe da to da malam yace inda gasli wajhi yayin wanke fiskarsa wato kar wani ya dauka cewa ba a niyyar alwala sai an zo wanke fiska ba haka bane malam ya gaya maka ne iyakar da zaka iya iya damar da kake da ita kenan iyaka ta, ta, farko mafaran niyya a alwala ta wajibi shine wanke fiska saboda ai wajiban alwala sun fara ne daga fiska idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum da haka da fiska suka fara wanke hannu da za ka yi karon farko da kurkurar baki da shakar hanci kamar yadda yake a malikiya suka ce ba farilla ba ne waɗannan duka ga baki ɗaya tun da ba farillai ba ne kuma da su ake fara alwala to su ko da a ce niyya ba ta zo maka ba ba ka yi niyya ba lokacin da za ka yi su to ba zai cutar da kai ba amma ka tabbatar kafin ka wanke fiska niyyarka ka halarto ta kenan da a ce mutum misali a maganar da malam yake da a ce mutum zai zo ya wanke hannunsa ya ci abinci sai ya zo sai ya wanke hannunsa ya wanke hannu ya kurkura baki to abinka da sabo ɗan gida sai ya sheƙa ruwa a hanci da ya sheƙa ruwa a hanci sai ya ga a shefa shi wajen wanke hannu har ya tafi ma alwala to anan sai ya ji kawai to bari ya alwalar mana sai ya ci gaba da wanke fiska lokacin da ya raya a ransa bari ya alwala lokacin niyyar Allah ta zo masa amma lokacin kuma bai yi fiska ba to sai ya ci gaba ba sai ya ɗauko daga farko ba saboda yana daidai gabar da bai wuce ba inda a ce ya wanke fiska ya wanke hannu sai sai ya fahimci a ashe fa shi ya zo wanke hannu ya buge da alwala to wannan alwalar ba za ta isar masa ba tunda ya guce gurbin fara niyya na wajibi shine abin da malam yake nufi don haka da malam yace inda ghasli wajhihi yayin wanke fiskarsa mu fahimta yana nufin niyya ta wajibi ta alwala a tabbatar da ta samu gabanin wanke fiska amma abin da ya faru gabanin wanke fiska na wanke hannaye da shekar ruwa da kurkurar baki to wannan koda mutum yayi ba tare da niyyar alwala ba sun isar masa zai iya wucewa ta can sai malam ya kawo niyyar kala uku kala uku kala ta farko fardal wudu'i niyya ta farko niyyar faralin alwala abinda malam yake nufi da wannan shine niyyar alwalar niyyar faralin alwala abinda ya raya a ransa shine zai yi alwala niyya ta biyu raf al-hadasi niyyar kawar da hadasi wannan ma niyya ce ta alwala niyya ta uku istibahata ma kana al-hadas mani'an minhu halatta abin da hadasi yake hana ayi to mu fahimce su ɗaya bayan ɗaya wannan niyyar mala yace kowace niyya mutum yayi a cikin ukun nan ya yi alwala alwalar shi ta yi ya yi ta da niyya to me ake nufi da niyyar ya misalin niyyar alwala yake shine wani idan ya zo yin alwala abin da yake ransa kawai shine ya yi alwala ba sallah ya zo yi ba ba tsawafi zai yi ba ba wani abu zai yi ba kawai shi dai ya raya ransa cewa kai bari ya yi alwala baya son zama ba alwala to wannan alwala kawai niri idan lokacin sallah yayi za ta yi masa sallah in yayi nufin tawafi za ta yi masa tawafi idan jana'iza ta zo za ta yi masa jana'iza in ya so karanta alkur'ani zai dauka ya karanta alwala ce wacce za ta yi masa kowace irin hidima niyya ta biyu niyyar ɗauke hadashi misalinsa mutumin da ya je ya yi bawali ya je ya yi fitsari da ya yi fitsari ya saba shi idan da ya yi fitsari ko ya bayan gida baya jin nutsuwa in ba ya yi alwala ba da haka sanadin wannan fitsarin da ya yi sai ya nufi alwala don ya ɗauke wannan hadasin da ya yi baya son ya dinga zama ba tsarki wancan na farko baya son zama ba alwala wani kuma baya son zama ba tsarki ai kun duk abu ɗaya ake koma zuwa gare shi amma manufar ce daban-daban baya son zama ba tsarki duk sanda ya bawali kawai shi zai yi shi wancan mayan alwala ko yana da ita ma wani lokacin zai sabunta ta kawai don mustahabbi bambancinsa da wannan shi kuma wannan in yana da ita baya sabunta ta bai damu da ya sabunta ta ba don ba nufinsa alwala ba nufinsa shi kar ya zauna ba tsarki da haka shi nufinsa a ransa shine ya kawar da wannan hadasin da ya tsuguna ya yi to wannan niyyar ma idan ya yi alwala da ita to ta ɗauke masa hadasin in ta ɗauke masa hadasi kuma to ta buɗe masa ƙofar ya yi sallah ya yi tsawafi ya yi jana'iza ya yi karanta alkur'ani nafila ko farilla duka ta buɗe masa ƙofa niyya ta uku niyyar halatta abin da hadasi yake hana a yi niyyar halatta abin da hadasi yake hana a yi shi abin nufi a nan akwai waɗansu ayyuka kamar yadda yanzu nake na ta ba da misalinsu waɗanda ba a yin su dole sai da tsarki ba a yin su da hadasi ko ƙarami ko babba ba a sallah da hadasi ba a tsawafi da hadasi ba a sallar jana'iza da hadasi ba a abin karanta alkur'ani da hadasi duk abin da hadasi zai hana yi to yayin da ya zo yin alwala sai ya niyyar wannan abu shi wannan bambancin niyyarsa ya fi bayyana sama da waɗancan guda biyu wanda yawanci niyoyinmu na alwala yawanci irin wannan ce yawa sai mutum ya tashi yin sallah ne ya san sallah ba za ta yi ba sai da alwala sai ya alwalar kaga niyyarsa zai yi sallah ne haka niyyar sallah ce niyyar ya samu damar yin sallah da ita ne ya alwala eh ya yi alwala ne don ya samu ya san cewa sallah ba za ta yi ba sai da alwala don haka sai ya yi alwala don ya samu damar yin sallah yanzu mutum zai iya misali a ya ɗaura niyya zai yi sallah yana raya a ransa zai yi sallah sai ya nufi buta ya ɗauki buta ya fara alwala har sai da je shafar kai yana ta nazari yana tunani sai tunaninsa sai ya dawo jikin sai ga ashe fa alwala har yayi nisa ya je shafar kai yanzu ba zai iya tuna alwalan nan ya mata niyya ko bai mata niyya ba zai iya tunawa ba ƙarshe bai yi ba amma niyyarsa ta sallah da zai yi ta isan masa niyyar alwalarsa saboda yanzu niyyarsa ni wannan alwalar yana yi ne don ya halatta wa kansa abin da ba zai yiwu ba sai da tsarki abin da ya kawo shi kan buta kenan to sai zama wannan niyyar tashi ta isar masa duk da cewa irin wannan niyya malaman fiqhun malikiya sun samu sabani a kanta cewa irin wannan alwala za ta yi amfani wa mutum a komai ka yi ta ne don kawai kai sallah babu sabani tsakanin su kan cewa idan mutum ya yi ta ne don ya sallah farilla to za ta yi masa kowane aiki saboda duk wani aiki da ake yinsa da tsarki ƙasa yake da sallar farilla amma idan ya yi ta da niyyar sallar nafila ba niyyar alwala ba niyyar ya yi nafila sai ya yi alwala da niyyar ya yi nafila ko kuma gayyaje jana'iza wannan ma haka yake faruwa da mu an gayyace ka jana'iza ko kuma ka zo ka samu za a jana'iza sai ka tsuguna sai kai alwala wannan alwalar galibi ba kana yin ta ne da niyyar ka yi alwala daga nan har azahar har la'azar har kaza ɗinka ba wannan alwalar ba ce ba kuma alwala ce ta ka ɗauke hadasin da ka yi ba tunda da kai hadasin ai ba ka yi ta ba niyya ce yanzu alwalar ka alwala ce da ka zo ta da niyyar ka samu damar yin sallar jana'iza to shin wannan alwalar idan ta ma jana'iza za ta iya ma sallar azahar shi ne malaman malikiya suka yi sabani a kai idan kai wannan alwalar don ka samu dama karanta alkur'ani za ta iya maka amfani kana karatun alkur'ani aka kira sallah a zahar sai ka tashi kuma sai a yi sallah da ita idan kai da niyyar tawafi kana cikin tawafi sai aka tsayar da sallar farilla za ka iya shiga sahu saboda niyya ce da alwalar taka ka takaita mata niyya kuma aikin da kai nufi da ita bai kai sallar farilla daraja da alfarma ba to shin wannan niyyar wannan aikin ta za ta ta ishe ka kai wacce sallar farillar wacce take babba zance mai inganci eh duka alwala ce shi yasa anan malam niyya guda ukun gaba daya ya nuna maka cewa duka kowace niyya mutum yayi yayi alwala alwalar shi ta yi malam ya ce athaniya farilla ta biyu ghaslu jami'il wajahi wanke gaba ɗayan fiska wa hadduhu tulan iyakarta kuma iyakar fiska tulan a tsaye min manabiti sha'arin ra'si yana farawa ne daga matsalar gashin kai al-mu'tad amma irin wanda aka saba ila akhirin zakan zuwa ƙarshen haɓa nan da malam ya ce wa hadduhu tulan wato iyakar fiska yake so ya baka tsawonta da faɗinta tulan nan a tsawo tsawon fiska daga ina take farawa zuwa ina sai ya ce tana farawa min manabiti sha'arin ra'as daga matsalar gashin kai sai ce al-mu'tad wanda aka saba me wanda aka saba irin na galibin mutane akwai waɗansu wanda gashin kansu ya sha bamban akwai mai sanko al'asla'u kenan suna ce mashi al'asla' shine wanda yake da sanko gashin kansa bai fara da wuri ba ya shiga can wajen tsakiyar kai sannan ya fara to wannan ba ba za a yi la'akari da matsalar gashinsa ba akwai al'agammu shi ne wadda gashin kansa ya zo ɓogo shi shi ma ba za a yi la'akari da shi ba amma a sha'aru la'adi wato gashi wadda yake na al'ada wadda kusan kowanmu a nan in ka duba za ka ga duk mutum goma da wuya ka ga ɗaya wanda matsalar gashinsa ta bambanta galibi matsalar gashin za ka ga iri guri ɗaya ne to nan malam yake nufi shi yake nufi da al-mu'tad sai ya ce ila akhirin zakan zuwa ƙarshen haɓa ya ce haɓa bai ce gemu ba saboda mai saboda ai gemu tsorowa yake in ana maganar fiska tukun ba za a ce gemu da wuri ba tunda ai suna nan marasa gemu akwai mata suna nan su ma don hakan ana maganar fiska tukun ba za a kira gemu ba asali fatar fiska za a yi magana a kai shi ma gemu akwai gurin da za a yi maganarsa tunan da malam ya ce la'akiri zakan zuwa ƙarshen haɓa mana kaga kenan cikin haɓa baya shiga fiska balle wuya baya shiga fiska malam ya ce wa ardan faɗi kuma na fiska ma bainal uzunai ne shine duk abin da ke tsakanin kunnuwa biyu daga kunne zuwa kunne wannan shine fadi don haka ka ɗauki fadin ya bi tsawon ka ɗauki fadi ya bi tsawon ma'ana daga kunne zuwa kunne me yake samun wani abu ne eh season take daga kunne zuwa kunnen sai ka bi da shi da tsawon don haka idan idan fiskar idan an fara daga matsalar gashi tsawonsa zuwa ina zuwa ƙarshen haɓa to sai kuma ka bi faɗin ka bi faɗin ka bi ta gindin kunnuwa ka sauka har zuwa haɓa ɗin kenan su kumatu kumatu da mummuke za su shiga cikin mai za su shiga cikin fiska suna cikin fiska Malam ya ce, wa ya tafakkadu fi ghaslihi a tsarirar jabahatihi, sai ya bibiyi shi ne a tafakkud ana. E, asalin tafakkud nema ne, amma na malam yana tafi bibi, e, sai ya bibiyi fi ghaslihi a wajen wanke wannan nasa a tsarirar jabahatihi, tattara goshinsa. Wahiya, malam zai maka fassara. yace abin da yake abin wato abin da yake nufi da asarirul jabha shine at-takamishu shine nannada allati takunu fil jabha wacce take kasancewa a goshi amma wannan ba kowa yake da shi ba wanda yake da shi sai ya la'akari da ita idan naman goshin mutum a tattare yake don ya zo wanke fiska kam idan bai bi tattarar ya sa hannu ba to ai zai yiwu ya bar yanka yanka ta ciki ruwa bai taba shi ba to shine malam yake cewa sai ya bibi asarira jabhatihi tattarar naman goshinsa wahiyar ta kame shi ita ce wato yar abinan wata nannada ko tattara allati takunu fil jabha wacce take kasancewa a goshi wa zahira shafataini sannan ya bibiyi nan zahira yana tare da da ya tafakkadu eh maf'uli ne na ya tafakkadu wa zahira ash-shafataini da bayan labbansa guda biyu bayan labba shine wannan gurin da da mata suke sawa jan baki shine bayan labba to idan mutum ya zo wanke fiska zai bibi waɗannan wannan wuraren saboda wani yana da babban lebe idan ya tafo hannunsa ta sama kawai zai bi ga karan hanci ga waye shikenan sai ya wuce ba tare da labban wurin da ake shafa mata suke shafa jan bakin nan ba tare da ruwa ya same shi ba kuma shi ma din yana daga fiska tunda ana ganin sa duk abin da da an duk fiskar ka da an gano za a ganshi a jikin fiska sunansa fiska musamman kuma kaga mutum kuma wani yana cewa idan mutum ya zo alwala ba zai nade fatar labbansa ba irin yadda wasu suke yi ga wani lokaci haka ya shigar da fatar labban ciki haka ya nade su ya rike su idan mutum ya haka alwala ya wanke fiskar kuma in ya sake su kaga zai zama wurin bai wanke shi ba kenan to zai la'akari da irin wannan suna cewa har da zai la'akari da da da da, da abinan da da da manfaka suke ce mata ko anfaka afwan anfaka wannan hana ƙarya eh hana ƙarya wannan gurin na hana ƙarya shi ma zai la'akari da shi yana daga fiska saboda kaga wani leben na ƙasa idan yana da ɗan girma ko lankwasa to sai ya tare gurin sai gurin ya zama kwarbabo ne in mutum bai la'akari da shi ba sai ya tsallake bai wanke ba malam ya ce wa ma bainal mankiraini da kuma abin da yake tsakanin a mankirain wato kafafen hanci biyu kafar hanci biyu mankir shine kafar hanci guda ɗaya mankhiran sune guda biyu to abin da ke tsakaninsu shine nan kenan nan kenan abinan tsakiyarsu ƙasansu yadda yara sukan tara majina har ya wani lokacin ta damɓare ya zo yana tsagewa to nan malam yake nufi da ma bainal mankhirai to sai ya sai ya kula da wannan wajen shi ma ya bibiyi wannan wajen domin wani mai wanda yake da dogon hanci idan ya sa hannunsa kawai ya wanke ba tare da ya shigar da ruwa wajen ba to sai ya bar wajen bai wanke shi ba to duka wannan idan kun kula malamai suna kokari ne su ga cewa mun yi ada'in alwala kamar yadda mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da faɗin a faɗa na musulma isbagul wudu ya alal makare wato kyautata alwala kyautata alwala akan gaɓe da ba a cika son ruwa ya taɓa su ba musamman yanzu lokacin sanyin nan da irin faɗin annabi sallallahu alaihi man tawadda'a fa ahsana alwudu'a wanda ya alwala ya kyautata alwala to wannan duk yana babin kyautata alwala mutum ya bibiyi irin waɗannan abubuwan domin yan lungunan nan da malam ya ambata ba sa fita daga ma'anar fiska lungunan da suke fita daga ma'anar fiska malamai sun yi saɓani a kai kuma malikiya da kansu ma sun fitar su a fiska kamar cikin hanci da cikin baki shi yasa a mazhabar hambaliya suna ganin shekar ruwa da kurkurar baki farilla ne domin suna ga a shekar ruwa da kurkurar baki takmila ce na wanke fiska malikiya su kuma suna kallon gaban ne shin cikin hanci yana daga fiska cikin baki yana daga fiska to a hakika cikin hanci baya ba fiska bane cikin baki ba fiska bane to tunda ba fiska bane to ba sa daukan hukuncin fiska ba sa ɗaukan hukuncin fiska wajen wankewa to amma waɗannan wuraren da malam ya ambata fa wuraren da malam ya ambata tattaran naman goshi su abinan su su su abinan su kasan karan hanci su hana ƙarya a anfaka waɗannan irin waɗannan wuraren da malam ya ambata din ai su ana ganin su suna daga fiska lunguna ne yan ƙanana ba sa hana a gansu amma kuma idan ba a mayar da hankali ba za a iya musu korar ruwa to mala yace wa yajibu takhlilu sha'r al-lihyati al-khafifa yana wajaba a tsefe gashin geme wanda yake mai sauki geme wanda yake shara-shara shi wannan mun faɗa mun yi bayani ahalar da shi mawi dalili ko saboda ga fatar fiskar ana ganin ta cikin gemu idan ana ganin fatar fiska kuma to fata ita ce dama asalin fiska shi yasa aka ce wajibi ne a shigar da ruwa cikin wannan gemi wa ghaslu ma tala min al-lihyati al-kathifa wajibi ne wanke abin da ya tsawaita na gemu mai duhu shine bambancin sa da mai sauki gemu mai sauki ana ganin fatar sai waje ba a shigar masa ruwa ruwa ya taɓa fata tunda ana gano ta shi kuma mai duhu ba a ganin fatar to tunda ba a ganin ta yanzu ta tashi daga fiska abin da ake gani shine fiska shine gashin gemu to sai yanzu wajibcin sai ya dawo kan gashin gemu shine sai a wanke shi kuma ma tsala minhu duk abin da ya tsawaita na gemu sai ya samu ruwa idan gemu mutum ya kai cibiya don ya zo wanke fiska sai ya biyo shi da ruwa sai ya biyo shi da ruwa ya kama da hannunsa ya sauko har kasa ruwa ya jika shi ya wanke shi ba a tilasta masa ruwa ya iso ya taba ya ji sanyin ruwa a haɓarsa ba a ba tilasta masa ba alwala tunda ai haɓar ta ɓuya da gashin ya ɓoye haɓar amma kuma yanzu gemun da ya ɓoye haɓar ya zama madadin haɓar to duk yadda ya je ta ƙasa ruwa zai bi shi shi yasa malam ya ce maka wa ghaslu ma tala min al-lihyatil kasifa da wanke abin da ya tsawaita na gemu mai duhu wannan shi ma wajibi ne to kun ga anan malam sai ya ambaci gemu a can yana ambaton iyakar fiska bai kira gemu ba saboda ba a cewa gemu iyakar fiska da sai ya zama kenan idan gemu ya je cibiya shine iyakar fiska alhalin iyakar fiska ana nufin wato asalin jikin mutum amma shi ma gemu da hukuncinsa shine gashi malam ya ambaci hukuncinsa yanzu idan ba yi da duhu shi ba fiska bane idan yana da duhu shi fiska ne me ma'ana shi ba fiska bane in bai da duhu shine ruwa sai ya ratsa shi ya tabo abin da ake gani na fata idan yana da duhu kuma to shi fiska ne don haka ruwa zai bi shi har yadda ya je na tsawo hukuncin sa hukuncin fiska athalitha farilla ta uku ghaslul yadaini wanke hannaye biyu ma'al mirfaqaini tare da tsugurguma guda biyu tare da tsugurguma guda biyu wayajibu takhlilu asabi'ihima wajibi ne kuma a tsefe yatsunsu na hannayen gaba daya wa awwaluhu min mabda'il wajhi wa arabi'a na hudu mashu jami'ir ra'si wanke gaba daya shafe gaba dayan kai shafa gaba dayan kai wa awwaluhu min mabda'il wajhi mafararsa daga mafarar fiska tunda dazu mun san ina ne mafarar fiska ko shine manabitu sha'ar ra's al'adi matsalar gashi na al'ada to daga nan kai kuma yake farawa shi kuma ibaya wa akhiruhu karshen sa kuma muntahal jumjuma karshen qiya eh shi kuma karshen sa karshen qiya wa man tawadda'a mala yace wanda yayi alwala thumma qallama adhafirahu sannan sai ya yanke faratunsa aw halaka ra'sahu ko ya aske gashin kansa ko an ce halakar asahu na akwai majazi yawa halakar asahu ba za a ce ya yanke kansa ba yawa ya aske gashin kansa an jefar da sha'ar an jefar da gashi fa innahu la yu'idu ghasla mawdi'i taqlim to ba zai maimaita wanke gurbin yankewa da yayi na farce ba wala mashar ra'si ba zai kuma sake shafar kai ba an fahimci wannan ba yawa waqtulifa idza halaka lihiyatahu lihiyatahu an yi sabani idan gemu ya aske ba'da alwudu'i bayan alwala sai je kawai aka aske masa gemu faƙila yu'idu ghasla mawdi'iha wasu suka ce sai ya sake wanke wajen dagemunsa mai duhu ne da tsawonsa da komai bayan ya rola sai aka kwashe da aka kwashe in ba ku manta ba ai an ce dama ba sai ya shigar da ruwa ba gashin ya wanke to yanzu kuma za je an kwashe haɓar ta fito fili kuma da bai wanke ta ba wasu suka ce sai ya je ya wanke gurin wakila la yu'idu wasu suka ce ba sai ya sake ba wannan ba zai zama da mamaki ba don an bambanta mai aske gemu da mai yanke farce da mai aski saboda yanke farce ya halatta aski ya halatta suna daga sunna ma aske gemu kuma haramun ne to kaga mutum ya aikata haramun kuma hakan din ma a masa rangwame kaga gatatta masa abin yayi yawa eh kurakuran sun yi yawa ba za mu ce gata ba kurakuran sun yi yawa to wannan yasa sai wasu malaman suka ce kai ina ai tunda abin nasa akwai sabo sai ya je ya wanke habarsa eh shine kamar yadda mun sani a maliki aka suka ce matafi ma an tafiyar sabo ne ko kasar suka ce kare kuskure yayi rubutun da abin nasa ma haka ne Alkhamisa farilla ta biyar, ghasulun rijilaini ma'al ka'abaini, wanke kafafu biyu tare da idon sawu biyu, wa kuma al'azmanin na ti'ani, ko su ne kasusuwa guda biyu da suka tsoro, al'azmani kasusuwa guda biyu an na ti'ani da suka tsoro, fi tarafai saƙai ne a gefen kwabri guda biyu. kowane kwabri gefensa yana da kashi guda biyu da suka tsoro da suka bullo suka tsoro ga sunan da suka kumburo da suka turo shine da ke nati'ani eh wanda suka suka suka suka bulluko suka bulluko eh fitar ana eh shine a idan sauna fada yanzu ina fassara abin da malam sharhin da malam yayi ne yace wa humal azmanin nati'ani sune kasusuwa guda biyu da suka bullo ko suka bulluko fi tarafai saqaini a gefen kauri guda biyu kowane kauri yana da guda biyu to wannan wanke kafa kenan har zuwa su ma za a hada da su ba wani diba ta halilu a sabi'i ma mala ya ce mustahabbi ne tsefe yatsun kafa tsefe yatsun kafa sun malikiya sun bambanta yatsun kafa da yatsun hannu suka ce yatsun hannu wajibi ne tsefe su na kafa kuma mustahabbi ne tsefe su amma duka da kafa da hannu wanke su farilla ne sun yi la'akari da kafa tunda ita ya tsanta a mammatsa suke akwai nau'i na wahala aka ce sai ka shigar da ruwa sai suka sanya shigar da ruwa cikinsu a mustahabbi ba kamar na hannaye ba su a wawware yatsun suke asadisa na shida addalku cudawa wa huwa imrarul yadi alal udwi cudawa shine biyar da hannu akan gaba ma'al ma'i tare da ruwa wala yushtaratu muqaranatahu lisab amma ba sharadi bane sai ya zo tare da zubawa an fahimta addal kuma la yace shine imrarul yadi shine biyar da hannu gangara hannu biyar da hannu ko tafiyar da hannu alal udwi akan gaba misalin yanzu hannu in mutum zai wanke in ya ɗebo ruwa da hannun dama idan ya zuba a hannun hagu to ya bi hannunsa ya wanke ko in ya zuba a kafarsa ya sa hannunsa ya wanke cuɗa ko in ya zuba a fiskarsa ya bi da hannu ruwan hannun ya bi yawa ya biyar da ruwan akan gabar shine cudawa sai mallai ce wala yushtaratu muqaranatahu lisabbi amma ba sharadi bane gwamuwarsa da zubawa wato zai iya sai ya zuba ruwan sai kuma ya sa hannun da ya ɗebo ruwan ya zuba akan hannun sai kuma ya bi hannun to wannan zai iya haka zai iya kuma ya hada da ruwan da cudawar gaba ɗaya tare shine malai ce ba sharaɗi bane cewa sai sun sai lokacin zubawan ne zai cuda zai iya bayan ya zuba kuma sai ya bi sai ya cuda hannun as-sabi'a ta bakwai ta karshe al-muwalatu jerantawa wa huwa an yaf'ala al-wudu'a shine yayi alwalat tashi kullahu gaba ɗaya fi fawrin wahid kwab ɗaya eh lokaci ɗaya fi anin wahid kenan a lokaci ɗaya min gairi tafriqin ba tare da rarrabe tsakanin ayyukan alwala ba mutafahish rarrabewan ma wanda yake mai tsawo eh rarrabewa wanda yake mai tsawo ma'a dhikri wal qudra tare da tunawa da kuma iko abinda malam yake nufi anan shine cewa ma'a dhikri wal qudra shine mutumin da ya manta alwala yake yi mantawa yayi bai karasa ta ba wani abu ya ko ya firgitar da shi ko ya bashi mamaki sai ya tashi daga baya sai ya tuna cewa ashe alwala yake fa har ya wanke fiska aka bashi labarin nan ya tashi ya manta ma gaba daya to suka ce wannan ko ya kai rabin yini in ya dawo kawai hannu zai ci gaba sai ya karasa sannan haka alƙudura samun iko idan mutum ba shi da iko to shi ma wannan an masa rangwame su sun ba da misalin samun iko guda biyu da mutum biyu ko mutum uku mutum na farko wanda ya yi sakaci wajen ɗebo ruwan da zai ishe shi ya zo yana alwala sai ruwan ya ƙare bai ƙarasa ba sakaci ya yi wannan da mutumin da ya yi da gangan ya ɗebo ko ya zo ya samu ruwan ya san ba zai ishe shi ba maimakon kafin ya fara alwalar ya je ya ci kato shi ya ƙaro shi ya zo ya fara sai kawai ya fara haka kuma yana da tabbacin ba zai ishe shi ba da gangan to shi wannan yayin da ruwan ya ƙare masa ai ba shi da ikon ci gaba da alwala to an masa rangwame zai iya ya tashi ya samo ruwan da zai ƙarasa amma da sharaɗin idan gabar da ya wanke ba ta bushe ba gabar ƙarshe da ya wanke in ba ta bushe ba in ta bushe sai ya ɗauko daga farko mutum na uku shine wanda shi kuma da ruwan isasshe ya fara alwalar ba sakacinsa ba gangancinsa amma sai ya kwaɓe ma'ana ruwan sai ya zube ya tuntsire dinnan kun san yana faruwa kana alwala ko wani abu ya ture ma ko abin alwalar shi da kansa kana ajiye shi sai ya gangara sai ya zube to irin wannan bashi da wani iko bashi da dabara to suka ce shi wannan shi uzuri na rashin samun iko ya same shi don haka shi za a daga masa kafa duk lokacin da ya samu ruwan da zai karasa ci gaba kawai zai iya karasa ko da shi ma ya kai rabin wuni a ce iya ruwan kenan da ya kwabe shi kenan yanzu kafin ya samo ruwa sai ya jira tanka ta kawo to kaga yana nan ba yadda zai yi ba yadda zai samo ruwa tanka bata zo ba awa ɗaya awa biyu in ya samu ruwa ci gaba kawai zai daga yadda ya tsaya saboda abin da ya dakatar da shi daga alwala ba shi da iko a kansa to shi sa malam ya kawo azzikr wal qudra wanda ya manta yana da uzuri wanda ruwa ya fi karfinsa ya rasa yadda zai yi ya kare masa shi ma yana da uzuri amma su mala ya kasa su kashe biyu akwai wanda uzurinsa iya kafin gabar karshe ta bushe ne shine wanda ya sa sakaci ko ganganci ko wanda uzurinsa shi kuma iya koyaushe ne ne ko da zai kai rabin wuni shine wanda shi kuma ba sakacinsa ba gangancinsa ruwa ya kare masa Allahu ta'ala a'lam abinda muka daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahir rahmanir rahim yace dangane da maganar alwala akwai mata da suke sa jambaki wanda baya goguwa har ya kwana ma wani lokacin ko kwana biyu bai fita ba ya alwalar su to wannan jambakin matukar ba leda bane kawai karfi yake da shi fatar tana nan ruwa ya taba ta kawai dai da yake yana da kala ne shi yasa wala Allah baya fita amma ba zai hana ruwa ratsa ba kamar irin su kunshi ne in an yi kunshi fatar tana nan ruwa zai same ta amma da yake kala ce mai karfi shi yasa sai ya dauki lokaci bai fita ba na ba zai cutar ba insha Allah na'am jini da aka yi afuwa a kansa da mala ya kawo maganar dirhami na alfadari sai ce na shahara cewa ana misalta shi da kwabo ko sule ya ce za a iya dora shi akan hakan din amsa anan shine to lokacin da malamai suke kokarin bayyana wa mutane bayyana wa mutane ne suka yi kokarin fassara abun da da haka amma ya fi girman sule namu ko kwabo ya fi girman kwabo musamman kwabo na baya-baya amma akwai akwai akwai kwandala da aka yi wato kwandala ita ce take shigen girman girman abu to abin da ya sa ma ban ce komai akai ba shine yanzu wannan kwandala da wayewa din kai magana akan su ma yanzu dan shekara goma sha biyar zai kaga bai san bai ma san su ba to ba za a ce sule ko ko abu nan ba ko ko amma wanda ya san kwandala an ce masa kwandala zai gane eh haka ne na da rangwamen dama ya ce an yi rangwame wa mahauci mai sayar da nama zai iya sallah kenan da kayansa ko sai ya canza kaya na ce shine rangwamen dama shine zai iya sallah da kayansa zai iya sallah da kayansa wannan ku fahimta a babin rangwame na cewa zai iya sallah da kayansa ba a babin shiga masallaci da shiga cikin jama'a ba shi babin shiga masallaci da shiga jama'a shi ma babi ne mai zaman kansa da haka ita, ita shari'a komai ba, ba za ka ce saboda wannan ka hana wancan ba in ta kama ya yi sallah zai iya sallah da kayansa amma shin zai iya ya shigo masallaci ya shigo sahu da wannan kayan yana karnin nama a jikinsa yana kaza yana kaza to wannan za a ce maka a babin hulɗa ta masallaci ba zai iya ba sai dai idan ire-irensa ne a wajen kamar kanikawa sai dai idan ire-irensa ne a wajen musamman na cewa wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kare kusanci masallacinmu kaga ba a hana shi ci ba amma kuma a babin hulɗa shiga cikin jama'a to sai aka yi masa iyaka wanda salama yana cewa innal mala'ikata ta ta'azza mimma ya ta'azza min hubnu adam mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da shi don haka kaga sai mutum ya kasance mai kulawa kuma wannan ya sa manzan salama ya shar'anta wankan juma'a wankan juma'a a masallacin juma'a yana sallar juma'a an zo an haɗa masallaci wani ya tafo daga mahauta wani daga wurin 'yan kifi wani ya tafo daga abinan wajen 'yan koli wani ya tafo daga abinan wajen masu sayar da fatu wani daga wajen kayan miya wani daga jagwal an zo an cakuda a masallaci sai ya ji masallaci gaba ɗaya ya canza kala ga masallaci irin na wancan lokacin to da ya hau mun bari sai ya ce da za ku taimaka mini wani satin in za ku zo ku yi wanka he saboda ya ji canji a masallacin kowa da gudunmawa da ya kawo to kaga wannan ya nuna cewa ana son ya zama masallata a masallaci suna kiyaye tsaftar jikinsu saboda kar su cutar da masallata hakan zai iya tasiri wani a sallarsa gaba ɗaya rasa kushu'i ya rasa nutsuwa wa'alaikun salam to wancan ya fara ba wa'alaikun salam eh eh eh ba zan iya ba da fatawar halatta aske gemu ba ga wanda duk ya zuwa aske masa ko mai askewa da gangan ko wanda yake askewa da larura ma'aikacin damara tunda ai shi ma'aikacin damara ba akwai abin askewa ba ya nema ya aske da kansa mana zai zo ya maka maka ya hada kuku biyu duk a cikin cikin sabon ayi ba zai je nema abin askewa bai ta kankarewa yadda yake so ba zan iya ba da fatawar halaccin aske gemu ba tsakani da Allah saboda abin da nake fahimta akai shine aske shi haramun ne idan ka je ka idan ka je ka Saudiya an kai umra yawanci mutanen mu da kafin su gano mutum yayi umra ya je shi wajen aski mutanen mu sun saba da sanda mutum ya zo aski sai ya aske masa gemu suna ce masa gyaran fiska saboda ta baci to to to to to su idan idan suka zo idan mutum ya zo aski na umara ko na haji sai ba an aske kai sai sai sai ya ce ba sai ya ce balarabe ko ya ce mai askin sai ya ce masa zis zis zis shi kuma sai ya ce masa haram haram haram ba za su aske ba duk yadda kai da su ba za su aske ba saboda abin da suka tafi akai shine haramun ne askewa haka ayi hakuri a nemi mafita na'am mal eh lokacin na yi ɗan yin magana a kai dangane da abin da malikiya suka ce game da wankan juma'a mutum yi wanka ko abinci in ya ci wankan ya karye sai ya sake shi malam ya ce to ai manufar da shi ne mutum ya kawar da wani bashi tare da shi ya zama yana tsafta don haka ko da safe wani ya wanka ya zama ya haɗe jikinsa da kayan kamshi har aje sallar juma'ar ma ba zai zama yana da wata matsala ba ya ce ya matsayin wannan to amsa anan shine a maganar malikiya tana da tana da wajahi yadda suka fara din yayi tsanani cewa cin abinci kawai ya lalata wankan yayi tsanani da yawa yadda kai ma ka faɗa yayi tsanani da yawa tun yayi wanka da safe ya tafi misali office ko kasuwa ya zama wankan office ko wankan kasuwa abin akwai maslaha da ibada a ciki abu biyu ya hada maslaha ne da kuma ibada da haka idan mutum yana so idan iya maslahar mutum ya duba zai ce ko da safe ya yi wanka ya sa shiwa ya gyara jikinsa ya sa turare zai iya zuwa sallar juma'a bai cutar da kowa ba wannan ya duba janibin maslaha kaɗai kenan amma ba shi da ladan ya yi wankan juma'a saboda ai ai lokacin juma'a ba ta yi ba ba wankan ranar juma'a ba ne wankan sallar juma'a ne kuma da ya ba ita ya tafi ba wani abu ya tafi da haka ya je dai an san maslaha bai cutar da kowa ba amma ko ba shi ladan wankan juma'a dan bai yi ba idan kuma mutum ya yi shi da ya yi shi sai ya zama masallacin ya nufa to ko da wani abu ya dan tsangarar da shi wanda ba zai zama wanka yana da wani tasiri a cikinsa ba kamar ya ci abinci to kaga wannan ba zai cutar ba ai ko yana tafiya zai je masallacin ya tsaya ya sayi wani abu a shago ya wuce wannan ba zai cutar ba duk dai wankan juma'a yayi kuma juma'ar ya nufa to sai ya zama ya dace da maslaha ya dace da ibada zai samu ladan sa na wanka na juma'a Allahu a'lam na'am ya kamata mu kawo karshe na eh a wurin malam yace ya wanke eh wurin zai sa ruwa ya wanke abinda malam yace eh na malam kai ne na karshe ko dangane da eh ba tare da sakaci ba mutafahish a tafrikin ba tare da rabawa mutafahish wanda ya yawaita wani wanda ya kazanta ka gane an ce fahish shine abin da yayi tsanani wanda ya tsananta haka za ka ce masa fahish wanda ya tsananta haka za ka ɗauke shi Allahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik